alkalami ai ya fita gobe na yi roƙo ya ilamu rabbi nunan hanyar gwani da zambi ga magana yan uwa a ture ba kowa zai fahimci me ba alkalami ya zarce takobi ga zance ba da fassara ba daga nan gidan rediyon freedom muke gabatar muku da shirin alkalami ya fi takobi babu guda wadda bai iya ba in ya so yanzu ai zumunci sai ya matsa can ya kulla ga masu saurare barkamu da sake saduwa a cikin wani mako inda muke gabatar muku da wani sabon shiri na alkalami ya fi takobi a yanzu ga mu tare da farfesa abdullahi uba adamu a ɗaya daga cikin masana a wannan jami'a ta bayero da ke nan kano farfesa a kwanan nan an yi wani taro a birnin yamai na wata kungiya wato african research association wato wara masu saurare za su so su ji me makasudin taron ita wannan kungiya an kafa ta ne a jami'ar boston da take america amma ta haɗa duk wani wanda yake da nazari akan abin da ya shafi wannan bangare na afirkiya daga maimai wato yammacin afirkiya wannan ka fara daga kan chad in ka dire han mauritaniya abin da duk ya shafi wannan zazar to abin da shi wannan wara din suke nazari a kai kenan akasarin manazartan turawa ne ma ba a kasafai akan samu 'yan najeriya mabari a ciki saboda sun fi mai da hankali akan kasashen da suke renon faransa haka duk wa'annan kasashen da suke renon faransa turawan da suke zaune a wannan zazar su suke bincike su suka kafa wannan kungiya da ake kira west african research association wanda kuma cibiyar ta a jami'ar boston take a america kuma mambobinta duk gaba ɗaya mutane ne daga fannoni daban-daban na duniya manazarta wanda suke nazari amma su nazarin ana kiran irin nazarin su wato ethnographic research wanda mutum zai je ya zauna a cikin mutane ya fahimci abubuwan da suke yi ya san irin rayuwarsu da sauransu a misali ah, akwai wata mace an rasmussen ita rasmussen akan buzaye take ta yi bincikenta zama take yi da su duk inda buzaye suke tafiya ta yi tafi su saboda haka ta shahara kwarai da gaske akan wannan akwai babara kufa wata ita kuma babara kufa ta yi na shahara ne akan nazarin hausawa kiristoci a nijar ba wai hausawa musulmi ba a hausawa kiristoci yadda addinin kirista ya ratsa hausawa a- a ƙasar nijar to duk ire-iren wayannan mutanen su ne suka taru suka suka ha- haɓaka a west african research association a yanzu na ga a cikin jerin sunayen ko in ce waɗanda suka je wannan taro akwai mutanenmu kamar daga Nijar da Najeriya Ah, na ga kuma kai ma kana daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro me ka gabatar ni na gabatar da makalata ne akan wani mawaki eh, da ake kira muhammad dahiru daura muhammad dahiru daura makaho ne kuma ya, ya shahara ne akan yin wani rukuni na kiɗa wanda babu wani manazarci da ya taɓa mai da hankali a kai wanda ni na kirawo mawaka mabarata saboda akasarin mawakanmu ko a ce mawakan fada ko a ce mawakan yaƙi ko a ce mawakan sana'a ko a ce mawakan jama'a to akwai rukuni na mawaka wanda ba a taba zama an yi nazari a kansa ba to ni sai na zauna na yi- na kira shi mawaka mabarata su ba su amfani da kiɗa kuma yawo suke yi daga wuri zuwa wuri suna yin bara to a cikin bara tasu ne suke ba da labari wa kuma labarin mai kayatarwa mai ban dariya kuma dogo ne dan zai yi kamar wajen minti ashirin zuwa minti talatin suna yin labarin to akan wannan wanda ya fi shahara wanda ya fi fito da wannan abin sunan shi Muhammad Dahiru Daura wanda Allah ya masa rasuwa a azumin bara Ah, bayan shi akwai tafi da makaho wanda shi kuma tafi da makaho shine sai ya kamar ya gaje shi ya ci gaba da irin wannan salon na na na waka wanda a kamar da na gaya maka babu wanda ya zauna ya nazari akai amma kuma abin mamaki shine da an gaya maka sunan wagar da suke yi carab za ka gane dan akan sa ta a rediyo jefi jefi misali ba- bakan damiyarsa ita ce ed wanzami na tashar gagawa wallahi da dutsen nuna yake wafa na gabar ba ba a wakon samu bulo na sumunci subhanallah sannan wanzaman jirgi suna yawo da ƙaho fili wanzami ba tun da ruwa aka fafe majaujawa ita ce ya tsari fili wanzami ga shegen ƙarfi a gurinsa in ya yi ƙafansa ya ƙare idan ya je zuƙa sai ya fito da autar hanta subhanallah ini na kalar gagawa akwai wata an gata ma na rigana daga fano amma da cin da tsokar gayi an garwar namu ta kuma sunanta warka ya fi ƙurbat sun mamaran litan ɗaya kun jama'u jamila kun jama'u jamila wannan ba a biya mata lada da kanta ma ta tsira idan ana yin aiki rabi ta kwaso ne ma bannan rabi ta ɗebo fara.
da na je Nijar din na nuna mu sun kace da ni ai ba gagawa bane gazawa ne akwai wani gari wai shi gazawa kusa da da magaram to a nan garin abun ya faru kuma abun ya faru a ainihin gaskiya saboda haka na yi gabatar da makala ne akan malam muhammad dahiru daura allah ya ji kansa da rahama saboda mutum ne mai fasaha makaho ne kuma bara yake yi amma allah ya bashi wato kwakwalwa da kwazo da fasaha da balaga da iya amfani da kalmomi da iya fitar da abubuwa wanda yake zaka ga fasaharsa da hikimarsa a in ka saurari wakar ta kamaimai misali wakar sa bakan damiyarsa wacce ya kira ta ed wanzami wanda kuma ita wakar ed wanzamin nan ba wai kage ba ne a hakan ta faru wata ran da na sauka garin shi ina yin yawo sai na sauka faranshi rannan da na je ni faranshi ina yin yawo sai na je tashar gagawa da na sauka garin gagawa na ce jama'ar gagawa zan yi tambaya a gare shi tambaya ta da wannan ne a garin nan sai suka ce to malam da wannan ne a garin nan sai na ce ku kai ni gurin ka dan ko ina son arziki sannan ai mini gyaran hujja sai suka ce kai malam shi wannan wanzamin mu ma da ka gan mu yan garin muna tsoron ka sai na ce ku kai ni gurin ka tunda babu ido a gare na ai ya ci tausayi na makaho ko zai muna arziki daga nan muka miƙe aka kai ni gidan wanzamin da na je ni gidan na yi sallama na ƙara na sake sallama na ƙara ya yi shiru ya ƙare iri wanda ni to daga can da ya motsa sai ya daga mini tsawa to ni da na rute har igiyar wando ta tsinke dan aiki suka tsorata kan azuma sun je ɗan barka suka bar mu muna sa'adanta subhanallah a garin gazawa din an samu makaho da kuma wanzami sun nemi budurwa sai wanzami ya kayar da makaho sai ya auri budurwar da ya aure ta sai daga baya sai makahon sai je ya sami shi wanzamin ya ce yana son ya masa aski a manta da waccan takaddama da muka yi akan wannan yarinya ina son kai min aski sai ya ce ba zai masa aski ba ice me yasa saboda ce shi in ya masa aski baya samun sa'a ranar kada dai kuma ta kuna sauraron wannan shiri daga nan gidan rediyon freedom a filinmu na alkalami ya fita kobi sai makamin shi amma ko ka kafe canfi ya za a yi ya ka nemi sa'a wajen Allah sai ce to na yarda da Allah amma dai ba zan askin ba to abin sai ya ba makamin haushi sai ya tafi gidan rediyo na damagaram sai ya ce yana son ya waka akan wani mutum sai suka bashi dama suka shiga studio sai ya waka sai ya kira ta idi wansami aka waka ta gaba ɗayan Nijar har daura mutanen daura su ma sun jita to a nan Muhammad Dahir daura ya jita to bayan waka ta riga ta fita sai 'ya'yan idi wanzami suka je suka samu mutanen rediyo da magaram suka ce da Allah suna son a soke wannan wakar sai mutane suka ce ai ba za ta yi a soke ta ba saboda za a riga an santa mutane duk wani ma sun dauka a kaset to shi kuma malam Muhammad Dahir Daura da ya ji wakar ta ta burge shi sai ya dada fadada ta ya buɗa ta ya ƙara mata abubuwa da yawa wanda sai ta zamanto wato wani abun da turawa suke kira operator wato operator labari ne ake rera shi za ka ga tura tsofaffin tura suna jin irin wannan kidan to muhammadu dahir daura shi ne kadai salon mawakin da yake ba da labari a rerance labari ne amma yake rera shi don a cikin labarin akwai zance akwai ya ce na ce suka ce muka ce to duk wannan nau'i ne na wani fasaha na wani adabi wanda ba a taba zama an nazari a kansa ba to kuma da aka je aka gabatar da shi a wurin mutane sun je saboda ya yi amfani da abin da su kansu turan suke kira onomatopoeia wato kwatankwaci ko kuma kwatankwaci faɗi za a ɗauki kalmomi da suka yi kama da wani abu amma ba abun ba ne wataƙila ma ba su da wata ma'ana sannan amma kuma sai a fito da wata sabuwar ma'ana misali a cikin waƙar tasa yana cewa yana faɗa sunayen askokin idi wanzamu yana cewa kaji ma wata askar sunanta walbabiya ce burbat sun mabaradikan to in ka ji wannan sai ka zamanin wato wata aya ce ta qur'ani aka ɗauko ta nan ku babu abin da abin ya hada da larabci ba ma larabci bane to amma saboda burbat din nan wato an burko abu an fasa abu an balla abu sun mabaradi kal an karya wannan sai ya nuna maka cewa wanzamai ana kallon shi dai yana kallon wanzami a matsayin wani mara imani mai karfin masifa wanda in ya tashi zai dinga zai takarkasa mutum da da karfinsa dan har cewa yake cewa ma askar wanzami aska da tausayi shi babu wannan ba karamar balaga ba ce aska da tausayi shi babu eh kuma wanzaman kirki suna saka askokinsu a zabira to shi fa a cikin sango ya saka su to kaga sango din nan katon abu ne kuma wasu askakan gasu nan ga iri iri eh akwai ɗaya kura kya ci da gashi ɗaya ladanki na jikinki ɗaya wa aka samu sannan sai ga kare dangi wanda idan ta fito daga cikin sango mutum dubu sa sa kare to haka ya dinga fitar da labarin da lafazin da shauransu kuma ba waka da yayi ba yayi wakoki kaman guda tara duk wannan wakokin guda tara din mun do mun dan nunnuna su an ji su kuma mutane sun kayata to kaga wannan shine makasudin abin da ya kai mu dan a nuna fasaha balaga da hikima da baiwar da Allah ya yi wa Muhammad Dahir Daura Allah ya ji kansa to lokacin da kake wannan bincike ka samu hira da shi Muhammad Daura din a kwarai da gaske lokacin da na fara binciken na same shi har sau biyu mun hira da shi na farko a shekara ta dubu biyu da shida da muka je muka same shi muka hira da shi ya zo inda akwai wata kungiya da muka kafa wai ta Center for Hausa Cultural Studies wanda ta rushe yanzu to anan ya zo muka same shi muka hira da shi ya gaggaya mana wani abu game da cikin tarihin rayuwarsa da kuma inda ya samu waccan waka ta idi wanzami kaga na farko kenan to bayan an gama hirar da shi sai muka kai shi British Council a nan dandalin su inda ake yin dandalin wasa muka dauke shi a bidiyo saboda haka yanzu muna da ed wanzami gaba ɗayansa da kuma direba makaho gaba ɗayanta a bidiyo an ɗauka dama akwai ta ta kaset ta ji wanda ake sayarwa ba tare da izinin sa ba tare da sanin sa kuma ba a baci ko sisin kwabo to amma mu da muka je muka dauke shi a dandali mun biya shi ga ladan wannan daukan da kuma fahimtar cewa za mu saki wannan afim so nan gaba watakila in hali yayi za mu iya sakin su a matsayin wato fina-finai amma ba na sayarwa ba su ma na al'ada na adanawa a library kamar misali in makaranta tana so ta nuna yara to zai mu ba su kyauta su je su nuna amma ba abu ne wanda zaka je kaso ko ba kuma bai ka samu ana sayarwa ba dan ba dan sayarwa aka aka yi shi ba saboda haka mun hira da shi wannan rukuni na farko sannan a watan disamba ta shekara ta 2009 mun sake samun shi an sake yin wata hirar da shi shi ma a wannan lokacin ya daɗe fara da mana maganar rayuwarsa da kuma ran da ya fara waƙoƙin irin waƙoƙin da ya yi da wuraren da ya je da ƙasashen da ya je da wuraren da ya je amma ya ga mana cewa ba taɓa yi masa wata karramawa ba ko a kira shi saboda kamar da ga maka mutane ganin suke a matsayin makaho mai roƙo kwararo kwararo yake yawo da dan jagoransa saboda haka ba wai abu ne wanda za a ci za a tattaro shi a aje shi ba jefi jefi yan gidan talabijin sukan kira shi gidan talabijin a launa ya yi a ganshi a tv ana ana ganin sa amma bayan wannan babu wani abu da ake masa to sai na ga na gaji da dan wato hira da ne da shi ba yawa kuma ina son in kai shi studio a yi waƙoƙinsa a ɗauka na ji to sai muka je ya abin nan shekarar nan ta shekara ta dubu biyu da goma sai muka je gidansa Allah cikin ikonsa sai mai ɗakin sace a yaro su tun tara ga watan ogas na bara to amma akwai yaransa to abdul wahab yana ɗaya daga cikin masu yi masa an shi to shi kuma abdul wahab muka same shi sai kai mu wajen mai gidansu yanzu sabon mai gidansu ana kiransa tafi da makaho to shi ma muka samu tafi da makaho din muka zauna muka hira da shi daga za daga baya muka samu yarjejeniya muka samu fahimta muka shiga studio aka ɗauki waƙoƙin Uh, muhammad ahir daura guda tara aka sake maimaita su aka sake daukan su fresh aka yi su sababbi go aka sake musu dauka sannan aka yi masa kuma wato ta'aziyya akwai waka da aka yi ta ta'aziyyar muhammad dahir daura so waƙoƙi kamar kusan guda goma suna nan su ma wannan ba mu sani ba ko za mu sake su a matsayin album wanda mutane za su ya ko ba za mu sake ba har yanzu dai ana ana tunanin abun amma dai an ɗauka kuma yana nan a adane.
to ka yi kokarin samo asalin mawaƙin na shi da maganin bayan shi wannan tun da kwafa a abin da aka ce ya rasu shi kansa muhammad dahir daura ta ya rasu a mutumin ya riga ya rasu saboda haka ba mu sami wannan ba amma labarin kan ya faru a garin gazawa da yake a kusa da damagaram kuma su kansu da muka je yanzu wannan yamai din wanda aka yi aka gabatar da makalar mutanen niger da suke cikin taron sun ji daɗin abin sosai kwarai da gaske saboda ba su taba tsammanin cewa wani abu da suka yi ya riga ya tsallake ya zo najeriya kuma har ma wani ya ɗauka ya mai da shi wani abu ba saboda haka abin ya da nuna wato karfin dangantaka tsakanin najar da nigeria kuma abin ya kawatar da mutane sosai sai ma ka saurari baitocin waƙoƙi na saboda idi wanzami bai ta ce kaɗai waƙasa ba akwai direba mukaho wacce ya yi direba mukaho ne wato a matsayin abin da turawa suke kira metaphor wani irin kwatankwaci ne na cewa mutane suna cuke babu hankali babu ka'ida babu tunani kamar makafi to shi sa sai ya ɗauki labarin direba makaho ya riga ya taɗaɗa shi shi ma waka ce ta wajen minti ashirin yana yi yana faɗan irin masifar da mutane suke shiga idan ba su yi la'akari da dokokin hanya da kuma ka'idojin da ya kamata abu ba idan ana tuka mota sai kai na direba makaho karan motar mu makaho dan gamsan mu makaho kwandon kan namu makaho agawun namu makaho duk babu mai ido a cikin mu ana yin laifi kullum na dumba ba ba sai ido ba ya zuga ka balle mota ga makaho sannan babu da ɗan jagora za mu yi tukin mota na nemi abokan aiki mun yi shawara ta zauna shawara ta zauna sannan sai muka sauka a Legas da zuwa na Legas da ni da abokan aiki ya muka gaji sai da je wajen Hausawa da ce salamu alaikum Hausawan Legas ba bako na bakaro amma ba ina da jawabi ni ina da jawabi ko yake ka kama sana'a ni sabaran nan ta dame ni sai suka ce to malam yanzu nan wani aiki za ka yi subhanallah je Hausawan Legas ku sa mani mota mu je mu shiga ta da lobi mu je mu dau fasinja karan motar mu makaho dan ga mutan mu makaho kwandon gan namu makaho a gawun namu makaho duk babu mai ido a cikin mu sai ni kaji kai malam daga san babban su ya mota ku je nan kaya makaho ka san mu Hausawa ne a cikin nan na hamuwa kai yalle ya dauki asara asara maka mota an ga baka ta arami an rayuwa uwa ba riba ba wai makaho ne ya zauna yake tuka mota ba a'a suna nufin wanda duk ya Hikima tuka mota zance.
eh duk wanda hikima ce ta zance wanda duk ya tuka mota ba tare da ya bi ka'idarta ba ba tare da ya bi eh, haƙoƙinta ba to fa dole ya zama to kamar makaho yake to a wannan wato sharhin bitar da muka yi da shi shine ya mana wannan bayanin yace ai da ma ya za a ce makaho ya tuka mota ai ba za ta yi ba to amma ji ba a cikin labarin an ce da kai a- a- a a tafi wajen inshora su ne suka gaji asara to su ne suka karbi a- suka suka sayo masa motar sannan ka- da ya je ya cika mata ya saka buhu ɗari na kaza buhu ɗari na kaza buhu ɗari na kaza sannan ya tafi club eh, wata sabis ta zo ta bashi giya ya sha to saboda haka kaga ga mota ta yi overload ga abubuwan a- a- a- da yake da ke ciki Kaya.
duk sun riga sun taru to kaga a cikin yan anshin su ne suke faɗan ma jigon wakar kamar misali ta direba makaho ta suke cewa ba kiliya ba canji ba kiliya ba canji ba kiliya ba canji to kaga babu kiliya kuma ba za a iya canja giya ba saboda giyan ma ta riga ta san da shi kuma na idi wanzami eh, anshin nasu shi na cewa baya batun imani wato baya batun imani ba shi da imani ko kaɗan to ba za ka taɓa sanin me suke faɗa ba sai ka tambaye su saboda wato yadda suka sa muryar su suka ci kurkuɗa ta sai zama to ita kanta muryar sai ta zama musu abin kiɗa ne saboda suna yawan maimaita ta a hankali a- da sauri to wannan yawan maimaitawa da suke yi da sauri sai ya zama to shimfiɗa ce ta kiɗa sai aka ɗora labarin a kai a cikin motoci wacce zan ba ku to zan ba ku da ce wannan motar banza ce ba ta da kwarin yaki ta ce mana ga toyota na ce ita ma ba ta jauri hawa ba ta ce mana ga bil hodi ta ce ka san bil hodi wannan tana da taurin inji in na je kana ma faɗi ya ce ga kwastan bawa ya ce mai zan yi da kwastan mai saurin ɗaukar zafi ce ya ce kai malam na ba zai maka mota duk ka ce mana ba mai gani warke zan ba ku wai warke zan ba ku ana an wani ce dillalin ba ka kai ne ka ba mu babban rota kin nemo gunjifa man gaggashashen karfe san tu a miki dan yan mata ma ki kai wa gwamnati ƙarya in ba ni da babbar tsoka sai aka ɗauko rota to idan na fahimci haka tunda daga da magaran asalin waka take ta zo daura daga daura kuma har ta shigo kano eh, masu waka eh, masu fina-finan hausa ko masu wakokin hausa su ma naga sun kwaikwaya sun yi tasu ya ka ka ka bibi wannan a kwarai da gaske na ga wata sadi siri sharife ya yi kuma ta burge ni kwarai da gaske kwarai dan shi ma ya nuna tasa hikimar da balagar ta hannu- ta hanyoyi guda biyu na farko hawa da sauka da shi malam Muhammad Dahir Dauraye sadi ya bi yadda yake hawa yadda yake sauka hatta da kuskuren da shi malam Muhammad Dahir ya yi a wakar direba makaho sadi ya maimaita wannan kuskuren saboda haka ya burge ni ta wannan ya ɗauko salon abun ya yi shi daidai wa daida
Yoran nan da na binciki mota lamba ɗari na kai ta na ɗora. Subhanallah, na kai ta ɗari na ɗora. Bayan wannan, ɗan da gangara a gabanmu. Dagada ta ƙafe, gaban gadar da wawan rami. Ne sun da gaba saba'in ne. Hawa ɗan wa, daga can burki ya tsofe, karan shauɗin ya karye, allura ta tsofe, da safaya ta ƙafe, kudin ruwa ya huce ita ma mu shiga ta wace subhanallah walla muka kare mutan ciki suka dauki salati suna la ilaha illallah kana ya kare dan man har mota ta makafi ka da amar su ta ango sai na ji tayi da wace ta ba da jawabi ta ce ni da na san haka za a yi dan kudin da na ba ki da sai ya ce sadaka ba na ba ki da sai in yi canjin mota karambani ya ja mini ni da miji na sai a kiyama subhanallah mota ta dubi bakin rami ta san hidima ta direba ta dubi bakin rami ni sai na tsallake ta na bata da na tsallake mota kan ajima ta afka rami to daga afka rami fasinjan mota kan ajima rai ya yi halinka subhanallah awa an ba wannan awa an rannan ba maganar fafiri da ɗan ƙando ma sun tuna Allah ha na na ba
an so sai abun da yaƙi ku hargitse ba da kun sani ba.
Ni ne Ado Ahmed gidan dabino nake cewa ma'asala.
A sa mutane a kan tafarki da alƙalam ba da